نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار baya haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna alhamis da ran juma'a bakwai ga watan daya ko takwas ga watan daya hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 mun shiga sabo shekara ce ya dace da 27 ga watan takwas shekara 2020 lissahi na miladiya yau za mu tashi a farkon sabuwar sura suratul kasasi wannan sura sura ce makkiya tana karantar da mu aqida da sauran abubuwa cikin abin da take nuna mana za mu ji abin da Allah ya tsara shi yake tabbata ba wanda dan adam ya tsara ba sannan duk wani mutum da Allah zai mai ɗaukaka yakan yarrabe shi da farkon rayuwa don ya koyi ya san darasin rayuwa ya kuma san yadda ake gwagwarmaya da rayuwa daga zai haɗu da 'yan matsaloli can da can amma ƙarshe zai yi nasara ya daƙila maƙiya ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda muka ga rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in ba manta ba ya rayu ya taso maraya sanda ya taso mahaihin shi ya rasu da wata shida kafin a ahi annabi sallallahu Alaihi wasallam bayan wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana nan mahaihin shi kuma ta rasu lokacin da rayuwar kwata-kwata a duniya shekara shida sannan ya koma kakansa ne yake kula da shi shi kuma kakan Allah ya karɓi rayuwarsa sanda manza Allah ke ɗan shekara takwas kaga duk wani wanda za a cewa yama manzan Allah gata yau babu shi sai aka mayar da shi riko ga hannun dan uwan mahaihinsa Abu Dalib wanda wannan Abu Dalib ya ba manzan Allah kulawar da hatta da dan da ya aihuwa bai ba shi ba ma'ana Abu Dalib bai ba dan da ya aihuwa da cikin shi kulawar da ya ba manzan Allah ba kuma Allah ya ci gaba da tarbiyyar manzan Allah da kanshi da ladabtar da shi ta yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya san gwagwarmaya ta rayuwa ya kuma san matsayin maraici ya kuma san matsayin katashi ɗan talaka ya kuma matsayin san matsayin katashi ba kada wani wanda yake gata gare ka in ba Allah ba ta yadda ba wanda zai gora mishi ya ce na ma gata ta yadda ba wani wanda za a biyo ta kanshi a ce ya daina abin da yake kaga wannan gwagwarmayar rayuwa kenan haka annabi ibrahim ya yi zamani sanda iyayen shiga su da rai ba wanda aka nuna cewa wai sun rasu amma gaba ɗaya suka kyamace shi saboda kawai addini shi kuma tun yana ɗan yaro suka ƙi shi me ya sanya dan ya ƙi gumakan da ɗan adam zai sassaƙa da hannun shi wannan ta samu wato annabi ibrahim ya tashi a maraya tantagariya wanda yake gashi da iyaye amma bai da bambanci da maraya har ma gaban iyayen shi da shawarar iyayen shi za a mushi kisan gillan da ba a taba ma wani dan adam ba kamar kaka a hura wuta a saka shi da ran shi ya kone amma gaban uwa da uba ba wanda ya nuna ba haka ya kamata ba gashi da dangin uwaye dangin uwarshi dangin ubansa ba wanda ya nuna damuwa akan abu haka kaga ya tashi yana da makiya ya bar garin dole ya koma garin da ba nasu ba kaga wannan ya san menene mai gwagwarmayar rayuwa har ka idan muka kalli annabi lut sai Allah ya raba shi da inda yake ya koma wani garin da ba ƴan uwan shi ba kuma suka ta bashi wahala haka annabi Yusuf ga ubansa ga komi amma aka yi makircin kai shi aka kada a rijiya bayan an nasa shi rijiya kuma aka tsince shi a matsayin bawa aka sayar ya je gidan da ya sha wahala kuma ya tagamuwa da ni da jarrabawa ta rayuwa daga wannan a shiga wannan daga wannan a shiga wannan aka in muka dubi annabi shu'aibu aka in muka dubi annabi nuhu a ce ka yi shekara 950 kana wa'azi a garinku cikin 'yan uwanka kana da matan aure kana da 'ya'yan da ka aiwa amma kwata-kwata a ce mutumin da ya bi ka bihe mutum talatin ba a ƙasa guda shekara 900 kuma wa'azin nan ka yi shi dare da rana ka yi shi a keɓance ba irin nau'i zarfin zaman da zarfin makani ba wanda bai amfani da shi ba wannan zai nuna maka ashe Allah yakan jarraba annabawa fiye da yadda yake jarraba kowane ɗan adam a tarihin duniya shi yasa aka manzo Allah ke cewa mafi girman wanda yake samun jarrabawa shi sune annabawan Allah sannan waɗanda suka biyo musu wajen imani sannan masu bin su sannan masu bin su har a zo kan ina har a zo kan inda ake wannan sai yake nuna tabbas ana samun gwagwarmayar rayuwa a harka irin ta annabta kenan wannan ma za ta ba mu labari ko faifan gwagwarmayar rayuwa annabi musa alaihi salatu wassalam yadda ya tashi da makiya a cikin dandazon makiya a ƙasar da ba su da ƙarhin iko ba su da ƙarhin kuɗi ba su da ƙarfin tattalin arziki ba abinda za a cewa sun shahara da shi illa abu ɗaya tak imani da Allah wanda kuma a wurin 'yan duniya a yanzu na ganin dan kana da imani ai ba ka rigai ma ka kai wai tudin mun tsiran da za a ce ba har a yi gadara da kai busan ba cewa imani shine mafi girman tsadar abin da za ka samu ka samu nasara a rayuwarka wannan ana lallashin manzan Allah ne da mabiyan shi don mu gane cewa diyan da rintsi ya yi rintsi diyan da kafirai suka kai da ƙarfi wai ba za su iya ganin bayan addini ba ko masu addini wani abu ne wanda ba zai yi ba ka tsaya ka yi imani da Allah kan ta gari imani da Allah Allah zai taimake ka da haka da farkon warawa Allah na cewa mi malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim suratul qasas makkiyatun wa ya 88 بسم الله الرحمن الرحيم نعم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون
to malam yace wannan bayan bismillah Allah ya ce tasim mim ya bude surar da harfa guda uku kamar yadda ya bude wannan irin suratul shu'ara'i da irin wannan harfa wanda yake ina ga su nawa ne masu irin harfa su bi ne ko wanda suke budewa da ta'un sinul mim harfa ne na hijaiyya sanin haƙiƙanin ma'anan me ake nihi da su sai Allah Allah ce tilka ayatul kitabul mubin ay hadhihi ayat waɗannan ayoyi da kake ji ana karantawa ayoyin littafin Allah ne alqur'ani da yake sabkar da su ga mandan Allah sallallahu alaihi wasallam alkitab ɗaya ne daga cikin suna na alqur'ani kamar yadda yake alfurqan alqur'an alkitab azzikir sunaye guda hudu gare shi to wannan ayoyi na wannan littahi almubin sune alwadihil jali alkashif an haqa'iqil umur ayoyi ne wanda suke bayyanannu da suke hutawa hili su tsare su bayyane su ware su nuna ma su yaye ma kallabin al'amurra na haƙiƙa yadda suke don me don ka san abin da ya riga ya gabata wa ma huwa ka'inun da kuma abin da zai kasance nan gaba ya zamanto zai zo a baka labari a ilmantar da kai abin da ya gabata ka san shi labarin da bai ɗauke da ƙura labarin da yake ya zo daga Allah ba irin labarin da za a je bane wata rana a samu sabani a can ba haka bane can ana shakka kaza a wannan labari ne cikakken shi na gaskiya bayyanannen labarin da ba wani irin shi Allah ke cewa na tulu alaika muke karantar da shi wannan labarin gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaika wasallam to in an ce na tulu ana karanta shi gare ka ana tilawar shigare ka ana bibiyar karatun abin a nuna maka yadda labarin ya faru wato labari ne na gaskiya labarin bai dauke da kura amin na ba'i musa wani abu ne daga cikin labarin annabi musa na manya-manyan labari babban labari na annabi musa alaihi salam yadda rayuwa ta kasance wato shi wannan labari muna ambata shi ne gare ka ai na zukuru lakar amur muna ambata wannan al'amari ne gare ka alama kana alaihi akan yadda abin yake ka annaka tushahid kaman dai a gabanka aka yi wa ka annaka hadirun kaman kana halarci in aka baka labarin za ka ga labarin yadda kaman kana tsaye a kai labarin kai balma ta iya yiwa kana tsaye a yi labarin kai in aka ce ka bayyana labarin ka samu kuskure wajen bayyanawa to shi wannan ya hima kana tsaye wannan yana kama da inda Allah ke cewa na hannu na ƙusu alaika ahasan da kasasi ƙusu alaika ahasan alkasasi bima awaina ilaika hadal
kaga kamar da yake cewa na hannu na kusu alaika da zai bada labarin annabi yusuf yake cewa mu ne muke ba da wannan labari mafi kyawun labari ma'ana labarin da kowane labari tsabta labarin da gaskiya ne ina yasa ina kake samun shi bima auhayna ilaika ta sashen abin da muka ma wahayi muke sanar da kai shi na wannan alqur'ani duk da ma kafin zuwan alkur'ani kana daga cikin wanda ba san labarin ba amma yanzu da qur'ani ya zo aka ma wahayi sai gashi ka sani to anan ma Allah ke cewa natulu alayka min naba'i Musa muna karantar da manya-manyan labari daga cikin labaran annabi Musa gare ka bil haqqi labari ne na gaskiya kai kuma ka karantar da shi ga mu'minai su ji liqaumin yu'minuna ga mutanen da za su ƙara imani da Allah su ƙara imani da manzancin da Allah yake aiko annaba da shi sai Allah ke cewa mi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiyan yastad'ifu yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna fir'auna to yanzu an fara shiga labarin lalle shi fir'auna Allah ce ala fil ardi mun bashi ɗaukaka a bayan ƙasa Allah ya bashi mulki da ƙarhin mulki da duk abin da mai mulki in zai ji daɗin mulkin shi sai da shi to fir'auna ya samu ƙarhin tattalin arziki ƙarhin sojoji ƙarfin wato siyasa da ƙwarewar siyasa da abinci da kasuwa da masana'antu da kuma duk abin da dai ake bukata na ilimi na wanda rayuwa ba za ta yi ba sai da shi mulki yana da bukatar shi to a zamanin fir'auna Allah ya bashi irin wannan abin kuma na ƙarshe wanda ba kowa yake da irin shi ba a duniya Allah ya ba fir'auna a daidai wancan zamanin ƙarfin sojan su to ba kowa ke irin wani ƙarfin sojan ba da aka ba su shakkar wai wata ƙasa ta musu barazana a mulkinsu ba su shakkar wata ƙasa su yi tsari ƙasar ta ce ba haka za a yi bayo a wani dalili ba ta da ƙarfin tattalin arziki dole he sun nema gare su tun da fir'auna ke da abin da zai bayarwa ba shi zai je nema a wurinka ba dole kai za ka risina a gare shi idan kana neman a kare ka da makamai ko a tura ma sojoji tsare ma ƙasar ka za a ma barazana kai za ka nema wurin fir'auna ba fir'auna zai nema wurin ka ba a shi kaga ra'ayin fir'auna ne abin ɗauka ba ra'ayin ka ba kamar yadda yanzu misali idan amurka tana da ra'ayi dan wata ɗaya daga cikin ƙasashen afirka in suka taru gaba ɗaya suna da bambancin ra'ayin da ya saba ma na amurka ba za a yi amfani da nasu ba saboda ni ba mu da ƙarhin tattalin arzikin ƙasa ba mu da ƙarihin soja daga kayan aiki zuwa kayan da soja za su yi amfani da su ko da rigunan sawa ne da motocin da za su hau da makaman da za su yi aiki da su da abincin da za su ci da ma ƙwarewa wajen yin yaƙi a koya ma yaƙin da kuma baka makamai na zamani na yaƙin da abincin da soja za su ci da kuɗin albashin soja bai yiwuwa a ce muna da wannan da a ce da kuma kiwon lafiya ƙwararrun likitoci da za a sama sojan muna da shi saboda muna fama da matsalar tattalin arziki a wancan bangare da wancan bangare da wancan bangare dole ne mu 'yan amshin shata ne idan aka ce e mu ce e haka ne mai ganga ba za mu cewa ba ba haka ba ne kuma ko kai wane ne aka sa ka mulkin nijar wallahi sai kai wanda amshin shatan domin he ka hau wurin kake ganewa akwai matsaloli da muke kasa ban mu sanin matsalai sai in mun hau sai mu ga ashe wani abu ne mai hwaɗi hahe mun raka yaban na baya ashe haka abin yake saboda wani abu ne wanda yake baka san yadda abu ne na duniya da yawa sai ka hau ka gaba abin da za ka iya shi ya san ya fir'auna Allah ya bashi duk kasar da Allah ba ta irin wannan tattalin arzikin ya ba ta ƙarhin soja ya ba ta economy ya ba ta masana'antu ya zamanto ita ba ta da bukata a wurin kowa sai do zabuwa wurinta idan da za a ce a rihe kowa ya zamana a ƙasashe ita za ta zamana lahiya mu kuma yanzu kun ga in aka ce a rihe shekara biyu muna buƙatar abinci muna buƙatar magani muna buƙatar sitarar da za mu ɗinka mu sa muna buƙatar fesa tashe na motoci da moto muna buƙatar magani na likita muna buƙatar shi kan shi likitocin ma a kamana abubuwan da muke buƙata ba za ka iya lissafa shi ba to ashe mu yanzu jayayya ba ta mu bace mu yanzu jayayya mu mu yi ta ilimi mu yi ta noma mu yi ta sana'a mu yi ta kasuwanci da mu da gwamnatocinmu mu mance da wani adawa da jayayya da waye ne a tara abinci a tara masu ilimi ya zamanto duk samarin da muke da su dinnan makarantu sun ishe mu karantarwar gatanan mushishika suna samun albashinsu cikakke ba irin ɗan albashi na shika 180 ba wata ran dawa ta yi sama wata ran ta yi ƙasa wani lokaci kuɗin abinci ya yi daidai da albashinka wani lokaci ya wuce albashinka ga ka kai mushe ne ka zo makaranta ka tara yara gabanka kalas ɗin daman ta yi kaɗan inda ya kamata a sa mutum 20 an sa maka mutum 40 suna ƙarni su ba su ƙoshi ba kai ba su ƙoshi ba kuna faɗa tsakankanin kuwa na gane za a yi ba mai gane kai ma ba gane bari su wanda banda kaga wannan dole a yi haƙuri amma a ce mun sami wadatattun kalas mun samu wadatattun mushika a ce akalla mushen firamare ana bashi ɗari biyar zai iya daukan gida na jika hamsin ya biya da wuta da ruwa ya rika ajiye 200 a duk wata 300 ta mai hidimar shi duk wata yana da 200 a ajiye in ya shekara 15 na aiki za ga miliyoyi ne yayi gidan kanshi yayi kaza kwara tarbe da matsala amma wancan yana volunteer jika saba'in sai ya rigima a bashi wancan yaya za a yi abiyata daidai shi ya dole ne a yi haƙuri a nemi sana'o'i a gyara wannan ragwanci da zaman shan shayi da jiran ONG ta ka ba zai wai ba Allah sallasa mu dace Allah ce mun ba fir'auna ala fil ardi bayan ya samu wannan sai ya zamanto takabbara wa tajabbara wa daga wannan isa da mulki da ya samu sai ya girman kai ya nuna isa raina kowa sai abin da ya ga dama zai yi waje ala ahala hashiya sai ya mai da 'yan ƙasar ya raba su biyu asinafan wasu nau'i daga cikinsu ƙadi sarrafa ya sarrafa su ya sarrafa kowane nau'i daga cikinsu fi ma yuridu inda yake so min umuri daulihi na daga al'amuran daular shi ya stazifu ɗa'ifatan minhum wani ɓangare daga cikin ƙabilar da ba ita ce ƙabilar gwamnati ba ba ita ce magoya bayan gwamnati ba sai aka maida su walakantattu a cikin ƙasai duk abin da za a yi na arzikin ƙasa baka gani a hannunsu idan ka je ba ka gaba ka samu babban aiki sai in kana biye da gwamnati ko da ka cancanta to ba za a baka ba sai dai a baka walakantacce ka zamna a banza ka gaba a kai komin iliminka ba za a more ka ba ya yi haka ne don ya raba kan 'yan ƙasa waɗancan da yake ganin 'yan adawa ne hankalinsu bai ma kwanta ba ba su ci ba suka ƙoshi ba su ma zauna lahiya ba ba su samu ba ma kwanciyar hankali kai balma suna ɗari-ɗari suna shakka a kama su albashi bai ishe su ba to yaushe ne ma za su gano da wani haƙƙi na su yi magana shi wannan abin shi ne turawa suka ɗauka da sauran magoya bayansu idan ana so a yi mulki sai a rike kudin kasa a kara muku wancan haraji a kara muku kaza a kara muku kaza zaman to samun ku ya takura ku kullum kuna gwagwarmaya ne da masara da shinkafa ba kama da lokacin da zaka hango mi ake yi bare ka san ina haƙi na an bani ko ba a bada ba saboda talauci ya ishe ka wannan fir'auna ya fara irin wannan kaga ashe fir'auna duk wani dan demokradiya hishuwan saboda ya san yadda ake rai don du'in ka saurara ka san mutane cewa suke wai yanzu ne da aka zo da demokuraɗiyya ƙari na 21 kai ya waye mutane kansu ya waye tun ba a yi ba kakanka kai kake sakarci ba mutane duniyar kasanta da ba yan ƙauye ba da aka fara duniyar na ma'annaba adam ne a aljanna aka yi aljanna ƙauye ce duniya da ba ƙauye ba ce kai ne in Allah ya jarrabe ka an same ka a wani wuri talauci ya duma ya duma ma ka baka san inda ka sa gaba baka sani ba wannan kai ka tashi hawa amma ba ɗan kauye bane kuma ka dauka wani abu da kaga ana yi yanzu wai wayewa kan yanzu ce na rantse da Allah inda za a dauki ilimin da waɗancan mutanen suke da shi a yanzu dan wannan dan ilimin da kake professor wane wane ne wane wanda in ka tsare shi wani abun ba bai san shi ba yaran kasan nan wajen Niger ba mai jin shi a ce dan Niger jin duk yaran da ɗan Niger kake bai shi babu shi ya kuma shi kake da wani ilimi da haka nan fir'auna ya fara irin wadan yasta'ifatan minhum yuzabbihu abina'ahum yana yanka ƴaƴansu maza ta hanyar a rage musu yawan jama'a population ɗinsu yayi ƙasa saboda in yayi yawa za a samu matsalai in mutane suka yi ku yawa bahaushe yake ce ya sarkin yawa sarkin ƙarfi to in kana son ka mulki mutane rage su kasu yi samu population da yawa ko turawa wannan daga cikin hikimominsu sanya rigingimu da yunwa da barin saburo da barin wani ne ƙananan ciwon da za a iya maganin shi sai a kashe kuɗi a yi wani maganin da bai da amfani amma ga manyan ciwo yanzu wanda malaria take kashewa a nijar sun linka wanda coronavirus take kashewa duka wanda coronavirus ta kashe na duniya kakaf bai kai ba wanda malaria ta kashe a shekara biyu afirka na duniya dukansu amma kaga can aka ba da hankali wajen polio wajen ina wajen ina kuma gidan sange da ake zawa ana yawo ana rabawa da motocin da ake dauka da ma'aikatan ya isa a yaƙi da sabran a zuba kudin wajen kwashe shara da yin hanyar ruwa da tsabtace birane da kaza da kaza sabran a kashe shi ya mutu to ba so ake yi mutu ba ai ku ne ake so ku mutu ba sabran ba ko da yake ku ake so ku mutu ba sabran ba yanzu haka kaga ai ana masu bincike na zamani suna cewa yanzu ka san wannan abin internet yanzu duniya ta kai komi a internet ake yin shi ko shi yasa tun daga 1G aka zo 2G 3G ko aka zo 4G yanzu za a je 5 sank je ko to shi sank je din nan da za a je yana da shinadarin da duk wanda ya kai shekara 60 abin da ya sama in wannan sank je din ya je yana amfani da shi to ba zai daɗe ba shekara biyar shida ya mutu kuma dole ne sai an shige shi domin duniya ta wuce wancan po ta wuce kat ba yadda aka iya to da suka yi lissafi za a shiga wannan san kashe din mai haɗari kuma turai su suke da 'yan sama da shekara 60-60 kusan kashi 70 cikin 100 afirka kuma mu muke da kashi ko biyar ko takwas cikin 100 na 'yan shekara 60-60 duk wanda ya gan shi ɗan shekara 40 a nan afirka yana da ɗiya kamar takwas a bayan shi yan shekara ɗaya zuwa goma ka samu shidda takwas inda ka kai arba'in to bare ka kai sattin ishirin da biyar talatin za a samu ko ba kai ba matsala ba to idan ya zama to a turai kashi saba'in sun mutu a shekara biyar shida mu kuma aka samu kashi biyar kaɗai suka mutu a afirka wace ce take ƙasa ba take sama to yanzu ya za a rage population ɗin afirka dole a ƙirƙira wata musiba da za a yi suka ga ya kamata a ƙirƙira yaƙe-yaƙe a ce aka dai ƙirƙira yunwa ta ba gaira ba dalili aka takura gwamnatocinmu aka wannan aka riƙe tattalin arziki ake ɗora musu bashin ba gaira ba dalili da ƙa'idodin ba gaira ba dalili wanda ƙasar ba ta yi ba gaba hede ta baya talaka kuma kullum ya ƙara shiga talauci to wannan ana ta cikin shi kaga yunwa a gata nawa za ta kashe a tunaninsu yunwa za ta kashe to shi kuwa zakarin da Allah ya hinu har tsira ko ana ruwan muzuru da shaho sai ya tsire yunwa ta ci ta ci ta bari he dai ka mokale ka moke ka koke amma kana kuma da yunwa he ka ahida kamar takwas kan ta kashe ka wani ya ahi 20 malaria ta zo tai tai tai tai ta bari tifoyi ta zo ta bari ba yadda za ka iya yi mutanen kai aka sanya yaƙi ma kurum yaƙi wannan da bindiga aka saki ar kai yanzu wannan makamai da suke zagaya wacce ake wai libya wai da hashewar libya ne aka same su to naji tun demil onzi libya ta hashe kuma an aka zo aka kama wani makamin da arshayi sai ga a same shi demil dinar yau kaddafin yana har demil dinar ka ji shi hankali mu za a bai da maukata hadda makamin demil ban a hannunsu mu kuma namun sojojin makamin da yake hannunsu na wajen na wajen minnafsan sosan minnafsan sankan wata bindiga ta hika kan wani sojin kwanaki kaka za a yi ya aka yi waɗancan turawa suka saki waɗannan makamai a daji suka bada su don su haihuwar da wata matsala to yanzu matsalar ta aihu an kakkashe mutane an tattara mutane an kai sansanin 'yan gudun 'yan gudun hijira yanzu rikicin boko haram ana cewa ya ci ya laƙume rayukan mutane 7,000 a najeriya ko? tun da aka fara shi daga 2009 ya laƙume rayukan mutane 7,000 to amma sansanin 'yan gudun hijira na najeriya an aihi yaro 16,000 da wanda aka suka mutu da wanda aka aihuwa wanda yawa kaga nan ma kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba ka dauki mutum da matar shi ka kai shi sansanin gudun hijira ba inda za ya ka ba shi tuwon sahe da ranar dare banda jima'i bai komi hediya suke aiwa kawai nan ma an yi nan ma an yi error he an saki aka zo da corona virus a ta mari in ta shigo Afirka tunda ba mu da kwararrun likitoci ba mu da kaza ba mu da kayan kariya ba mu da wane ne ba mu da wane ne ta shige mu ta kashi zato suke in ta shigo Afirka gani za ka yi filis kamar ka watsa ma kuda shartos da kai wani ne coronavirus din banza abin da yake tare dan afirka ya biye ka coronavirus biyar ba wani sai ya irin ta hamsin yana yawon shi da ta zo mutane suna tsaye suka yi kayan su basu ma san sun yi ba wanda ma ya cika matakan kariya shi ta kamawa dan ina ina tuna wani babban dan boko a Kano ba na faɗa ba sunan shi manya-manya 'yan bokon ne wanda suka yi tun a hannun turawa sun tara kudin sun iya bokon sun ɗauki duwani tun da yake bai taɓa shiga asibitin afirka ba tun da yake wani likita na afirka bai taɓa duba shi ba me ya faru ran nan sai coronavirus ta riɗe ba a zuwa ko ina turai ba a zuwa ta gari masha shi kuma ran na herishin lahiya ta kama shi yana kiran likitoci suna zuwa suna dibawa ana abubuwa suka ce ranka yadda kamata ya makai ka kusa saboda he kana wani lokaci urgency kake shiga emergency kake shiga ya ce to ba matsala suka ce to ai kuma ranka yadda wani abu wani problem ma babu daki a asibitin namu gaba daya ya ce to a ka za a yi ya ce to nawa za a iya gina daki suka ce akwai wani tsohon bip ya lalace nawa za a gyara shi suka mashi lissafi kamar miliyan biya ce ga miliyan goma a gyara komi yau za a gyara shi aka gyara shi tsab sai wani ce ranka yadda ayya zuwa hawa ana tsakar aiki ma wuta ta dauke ya ce manyan jareto da suke tada kansu in wannan ya awa shida wannan ya awa shida a kai hudu yanzu daga talaka sun samu sa'ida masha Allah alhamdulillah ibada
Allah filta shi a dole ba da aka kai shi yara da suke gidan shi kadai mutum hamsin da biyu ne amma saboda tsabai boko riga wannan in za ka je kasuwa to akwai wani ɗaki da yake can wajen gidan an ɗauke shi da ruwan zahi da wurin wanka na shaya da sabulu da kayan magunguna to rigar da za ka je cehone da ita taka in ka zo ka cire ga inda za ka cire ta ga inda za ka yi wanka ka sa wacce ta zai ta zuwa kasuwa da takalmin zuwa kasuwa in ka zo ka hudda wancan takalmi da ka je kasuwa da shi ka hudda rigai ka yi wanka ka feshi a feshe ka da magani sannan ka shigo gidan shi da ka zo da corona ba hatta kalmi biyar da shi ba kawai da aka ce abu ya kici ya kicin ya an dauka diabetes sai aka ce a mushi awon coronavirus da aka mai awon coronavirus sai ga ya kamu ka san ba ce ake ba ce ake maka ba ka kamu ambulance kake gani ta zo tana yi za ta yi da kai to da ka ganta an ba ta baci ba ya an gaya ma ba to shi da yake babba ne a lokacin sai ya kira gwamnan jihar Kano ya ce ranka yadda kar a tona mini asiri a kai ni cikin inda ake tara mutanen nan a kyale na anan su masu aikin su zo nan gwamnati ya ce an yarda domin babban mutum ne nan take kwamishinan lahiya aka ce an umarce shi ya waro kwararrun likitoci suka yi kowa kwariya su dawo wurin shi shida aka ce to duk 'yan gidan nashi a killace su aka zo su hamsin da biyu aka auna su kasan an auna kan abin yakan ɗaukan kamar sati to duk wanda aka auna akan ba shi naira dubu ɗari biyu a ce je kaka a kulle ka da dubu ɗari biyu da karka hutu ka yada to wani talaka ce ake amma da Allah wala ko an sa ni ciki ni ma a saboda yan kuɗi wato wani abin da yake ban mamaki ban da shi cikin mutum hamsin da biyu wanda ya ɗauka shida ƙarshe da ya warke huto ce ka kowa ma zo a kwazo tun da kun yi ni lahiya eh Allah ne kaga akwai ciwon baba bane amma Allah ne ya tsari to shi ka'ida in ana so a rage ma mutane kashi kasa san wani abu sai population ɗinku ya hina su yawan ku ya hina su sannan idan yau domin mutane in suna da yawa yawan yakan tilasta su yi dubara ka san ba a hada abu biyu da talauci da dubara ba su haduwa da rishin da rishin dubara ba su haduwa wurin wurin mutum daya ko dai talaucin ya kashe ka kana wawanka ko kuma kai wannan wautar ka ajiye ta ka yaki talauci cana a 1960 ba talaka bane kamar mu da yake suna da yawa suka gaba inda ba sarki sai Allah abu ya wuce mun shirin ya nihi ma halaka ya suka yi wannan abin da kake gani technology da waye da ƙarfi suka yi shi he da ya kai a cana in kana ɗan shekara tamanin mahi a saka firamare gara ka mutu kana yi ba za ka zama na jahili in kana gonarka da 'yan barima da ka ɗauka to ita gonai awa nawa noman an awa nawa kace noman awa shida sai a ce to na awa hudu za a yi biyin lakwarci mushe zai tarda ku don ka aiki jahilci kana gareji da kai da yaran gareji da kai da yaran naka cikin man sai wani shi ma mushe zo da maiƙo shi ma ya karantar da ku ku ba shi awa ta amma yi wani abin da nijar mutane kawai suna nan kidahumai ana jiran wannan Allah ba ku samu haka za ta kwari ba wanda za ba ku samu ya Allah ba wani ka samu mahaukaci ne kai da haka shi fir'auna abin da ya fara yi yuzabbihu abina'ahum يسبح أبناءهم ويستحيي نساءهم sai ke yanka 'ya'yan maza yana barin matan da rai kaga ai asali mata suke haihuwa ko in kai a tunaninka ne wa kamata a yanka mace take haihuwa ko a'a to ai mace ita ɗaya ba za ta haihu ba kuma maza su suke da ƙarhi su suke da basira su suke da sauƙin wayewa su ne ba a rinjaye su da gaugawa to su ya kamata a rage yanzu in ka in ka dubi ka taɓa ga wata ƙungiya da take kare haƙƙin ƙata tun da kake ka taɓa ganin ƙungiya ce mai kare haƙƙin ƙata amma mai kare haƙƙin mata fa yau ai duk iskanci ne yo ba he- yo mace wani haƙƙi gare ta ƙato yake da haƙƙi tun shi zai zai nemo kuma in kun lura yara ba suna da ƙungiya ba unicef mata suna da ƙungiya to su waɗannan na tsakiyan in ka wuce yaro daga shekara 20 sanda za ka yi ba kaloriya abin da ya tafi zuwa 40 ba su ba ne suka yi haɗari su ka taɓa ganin ƙungiyar kare su su sai dai kungiya koya musu music kungiya koya musu yadda ake shan shisha kungiya koya musu yadda ake zama yan iska yadda ake sata a gwada musu fim yadda ake haura baini yadda ake yin atakadin mutane shi kare za a koya musu amma inda so samu ne ai waɗannan da suka yi jarrabawa birebe suka faɗi suka yi jarrabawa baka suka faɗi ai su ne abin kwasawa kar a bar su ai Allah ya sani ya hana su samun baka din to in kowa na da bak ya bak din ya zama aikin banza ke to waye makaniki wa zai kwashe shara wa zai wanki da guga wa zai zama tela wa zai zama yana gini in kowa professor ne da ya da ya da kun zama haukata ke shi intelligent ya taba gina kasa duk da aka ce kasa intelligent ɗinta su ne kashi 50 to rushiya take shi intelligent din waɗannan da ake cewa mutane manyan wannan ai ba su ba ƙasa wani ci gaba su ai yan kuci ne ku ku ku motsa ku noma su yan ci ne kamar da wani gari dan ciyar dan nomo
ka gani
shi wancan dan nomo wani dan ciyar gaskiya to haka nan ne su intelligent yan a ci ne ku ne za ku tayi ku yi dako ku za ku tuka telan ku za ku tuka kaza ku za ku tuka kaza ku yi aikin karhi ku yi kwarta ku tuka tifa ku zubda kasa yau da kana da digiri master digiri hada ka rika tuka trailer kuma yake ce kai ma ba- biro za a baka to he Allah ya kada wasu to wai mu nan Niger he ayi watsi da waɗannan he zama hadari wannan kamata a ɗauko su a miƙa ma kafintoci a wannan minize-minize a miƙa ma magina a miƙa ma makanikai a miƙa ma manoma a miƙa ma 'yan kasuwa a miƙa ba kowa ya zamanto suna samun sa'ida ta wasu ayyuka na alkhairi su ma ba zub da su baki a ƙasa Allah samu gani da haka yana yanka ɗiyansu maza yana ƙyale mata sai ke cewa innahu kana إنه كان من المفسدين innahu lalle shi fir'auna kana ya kasance minal mufsidina cikin masu banna kaga wannan ai ba gyara bane amma shi sanda yake wannan abin ta yi gyara yake duk wannan shi yasa ka ku gane babu wani mutum da zai zo yana muku lalata kuma ya huto hili ya ce banna ce yake a'a da sunan gyara za a kashe ku da sunan gyara za a talauta ku da sunan gyara za a wulakanta ku yanzu ba da sunan gyaran Niger ci gaban Niger ba aka yi juyin mulkin da aka yi na 1974 ba ta aka yi ba an zo a taimaki kasa yau taimakon kasa ko kashe ta kai kashe ta aka yi don wannan sojoji ban na ba abin da suka aikata da waɗancan masu mulkin duk da ake ganin suna da bandai da su suka taho ka diba kamfanonin da suka yi ka diba da suka yi ƙasar Nijar ka duba da suka buɗe bankuna ka duba da tattalin arziki tashi amma zamanin wannan gwamnati ta ta soja wayo ma aka mata shi iraniyon ɗin nan madadin mai a wanda sai aka yi cinikin wajen shekara arba'in ko hamsin aka ba ku kuɗin kenan an ba ku kuɗin abin da za a tono nan da shekara hamsin ko da ya ƙara kuɗi ku ba na ku bane kuma sai aka wayi gari ya ƙara kuɗin ya linka kamar sau biyar ana neman shi a duniya kuma Nijar ta rike ta karɓi nata kuma kuɗin da aka karɓa din ɗan kaɗan kuma an sa shi a wasa an kashe shi shi za da kun bai mutu ba aka ƙara shekara biyu da dole Nijar ta watsi saboda a lokacin da mutuwa Nijar din batta da komi sai a duba kamfani yana tahiya ɗari bisa ɗari sai a kira da katar ɗin shi a ce nawa gare ku a banki kaza sai a ce a kwashe sa a yi albashi to ai an kwashe kamfanin da mutu sai a ce kai an sa ka cikin ministar kaza ka taba ganin kamfani mutu ba kama da rakatar shi ashe gwamnati ta kashe shi Allah sa mu gani to wannan shi ya sanya banna ce amma da sunan mai gyara fir'auna yake da hemi ya faru ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
to ونريد أن أن منين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد ubangiji ce mu kuma muna nihim ونريد أن منا على الذين استضعفوا في الأرض muna nihim mu yi baiwa ta musamman mu ɗaukaka darajar waɗannan da ake totarta su a cikin ƙasa wa naj'alahum a'immatan mu sanya su ma su ne shugabanni wa naj'alahum alwarisin kuma mu sanya su ne masu gadan kasar da abin da ke cikin kasar da mamulkin fir'auna wannan shine manuhar Allah manuhar fir'auna shi kuma ya kare wannan abin da Allah ya tsara don Allah akwai mai iya kare abin da Allah ya tsara fir'auna an bashi labari aka ce mishi cikin banu isra'ila za a aihi wani yaro wanda a hannun shi mulkin ka zai lalace sai ce in kunne ya jiki ya tsira ai ko kunne ya yi jiki bai tsira inda Allah tsara tsarin dan adam ne in kunne ya jiki ki tsira ba tsarin Allah ba da haka sai ya kirkira kashe duk yaran da banu Isra'ila suka haifa maza to a kashe su gaba ɗaya mazan ake kashewa duka ba a rage kowa ba to sai kuma aka gano wani hadari to waɗannan mazan wani bani isra'ila su ne leburori su suke ma mutane aiki idan suka ƙare wannan aikin na wulaƙanci zai dawo kan ƙabilar fir'auna kuma su ƙabilar fir'auna ya suka yi zanga-zanga suka ce ba su yarda ba a yi wani tsari dai a sassabta dokai sai aka ce to an sassabta dokar bana demil ban misali duk yaron da aka aihuwa kashe shi za a yi amma demil ventian duk namijin da aka aihuwa za a kyale shi kaga yanzu akwai shekara ɗaya ta yanka shekara ɗaya ta mi ta bari wancan da aka bari an bar su mi don in suka girma su yi hidima ga kibdawa kaga sun shirya jam'iyyar sai ta mulki har duniya ta tashi a tunaninsu to ana haka sai aka annaba haruna a shekarar da ba a kisa da haka shi salim alim aka aihe shi shekara ɗaya da aihuwa annabi haruna kuma sai aka aihi annabi musa wannan yake nuna maka timfil azal mata asali shine suna aihuwa duk shekara yanzu ne aka samu wata propaganda wai a raka sa tazara tsakankanin waccan aihuwa da waccan aihuwa yoni da a sa ta zara a tattara tsahin da suka kai shekara hamsin da biyar mana in mutum miliyan goma ne a ce to tsahin nan su miliyan takwas a tattara su a yanka su su bar yara su yi wannan dami za ka nama wanda bai zo ba zagwa kai da ka zo an gabanar da kai ba wani abin alheri kai ba wuce mana in gaskiya ne an ce wanda bai zo ba kai zo an san wanda zai za masu alheri ne za su zagwa to kaga wannan ba hujja ba ce a ce wai saboda lahiyar macen ya ga maka aihuwar rashin lahiya ce ba inda duk likitan da ya ce maka aihuwar rashin lahiya ce to ko dai raina maka hankali yayi ƙarya ce ke maka ko kuma a'a shi ma shi yayi ana faɗa ya faɗa dan masu gidan shi suka faɗa shi a matsayin shi na bawa amma ƙarya ke a likitance bai karanta wannan abin ba ba ilimi bane wannan abin ba a karanta shi ake ba aihuwa ba rashin lahiya bace menene matsala a aihuwa yunwa yoyin wakawa dan adam yake kata in aka ce in an dora ta ga dan adam to gwamnati za a dora ma domin wa naji noma tallafin noma nawa gwamnati ne ta bada ta ba mutane taki iri da ake cewa za a yi tanadin iri za a yi tanadin iri sai yawar haka ake kai iri an gama shirka da kaka yau da ba shirkantaka ba ce irin baɗi ya kamata a kayawar haka arab zamanin nncc gyaɗa zan ce tun da ba he bazara ba da kaka ake baku ita da yake da gaske ake wai taki za a kawowa sai a duba manomi ya kai 500 sai aka taki 400 yoko tiya-tiya suka yi zancen banzari kuma ya ta gwadawa ko kuma a sai a ba da kwangila sayo tantan yau ya gama ka tantan muke so a nijar ya koyi na ke da haƙo nijar mai ya shi wata tantan mai zata mu sai a sayo ta kawai a ba wani ɗan kwangila shi ya mora ya ci riba ya zama mai arziki ɗan siyasa ne shi siyasa ta mashi dama ya sayo tarakta a miliyan kaza ya ɗora miliyan kaza ya hudda wane ya hudda wane ya ci sauran ana gwadawa yau wannan ita ce bukata shanu da galma da kayan noman sun yi wannan ko kuma yana ka zo wai a raka muku zancen to ku canza irin zamani wa ya gaya maka mana mace suka iri suke nema na zamani wai wa irin wa e cin ne ake ba a ma gano ba wa yana nan in kaje kwalo suna shirka shi su ma ba su gaba yayi ya kai da abin da ba gani ba yanzu mu da muke so yanzu sha yanzu bi yanzu ka zo da abin da jarrabawa ce in aka jarraba aka haɗu dimu haɗu ke za ta buroje ta je wai ta gwada ta kai wani hatsi ana wannan har muka girbe namu shi hatsin bai kai ba haka yau zai je sakarkar wannan shi kan shi manomi in ka kalle shi shi ma manomi wanda aka ɗauka mai ilimin noman in ka kalla bai da bambanci da mahaukaci bai ma san ba abin da ke cikin harkar noma kawai wawa ne wai an gaya mishi shi wa karatu wai ya yi zato da zato alhalin noma practical aiki ne ba a takarda ake karanta shi ba practical aiki ne in ka tahi nan kenya ministan noma da kwamishinan aikin noma ba gwamnati ke dauka cikin 'yan siyasa ba wanda ko gona bayya kawai sharayya mai a dauke su a baka ministan noma yadda su a Kenya suke kungiyoyi ake na manoma ba irin kungiyoyin manoman Niger ba in ka je kungiyoyin manoman Niger ka san ko su wane ne wasu ne da suke nan da magaran a birni a kwance sai su yi sandika ta noma bai da gona fa ƙarya ce yake bai da gona da su da yan yamai su ne da yan maraɗi sai su yi sandika su yi ta turanci a ba su kayan noma a zafi da ta zaka ta kashe ta ba manomin bai ma san ba ana yi bai ma san ba me a zafin ba ga banki ba giri bane ba na manoma bane manomin bai san bai da ke ciki kudin ba a tabawa har su kansu wa daga can mai dinkin da suke daga daga daga daga turewa ake tambaye mi ya ana Niger aka gaza taba kudin ga kudin nan capital kudin su bankin da yake da jarin shi dan manoma su yi aiki nan ne guga rijiya da ruwa guga ne ya kiya oh hi gare shi bayan raba hoto ke ta ce eh ba yahudan sun yi tausayi su sun yarda a ba da bankin da aka ce wai ai tsoro ake a ba mutane suka ce to ai kai da banki dan ba aka ba mutum goma idan biyar suka haye ai an ci riba a bada aka ce he aka ga niyyar ta sa ka'idodi sai ta ce wai sai kama takarda gonar ka takarda sai kun yi kungiya sai kun zuba kuma in kuka zo za ku zo zan kwararru ba kai kai manan ba kai bane kwararre wani mutum ne da ka tarda a biro bai da gona wai shine kwararre zai ce to kana san kaza kana san kaza he maka da sai wajen miliyan 200 sai a ce to ka bada kashi 20 cikin 100 manomi ta rike miliyan 1 ba ya ka ce bada miliyan 20 kaga kore shi jagai da wayo da kore shi in dai tunda bai ci ba to bai bari ba ta ba he dai bankin ya dade yanzu Cote d'Ivoire sun ɗauka, Burkina sun ɗauka, Togo sun ɗauka, Nijar har yanzu ba a ɗauki kashi uku cikin ɗari. Kudin suna nan a tarar dankan miliyar da miliyar. Ba an yarda ba, gara ka mutu da yunwa. Ke, kaga ne? Yawon na hoshi ne, to a Kenya yadda suke yi, sai in ka zo, yaya ma za a yi ƙungiyar manoman, shi tukon kai eka nawa gare ka ta gona. sai ka gwada eka ka to da an ji da kana da gona eka ashirin in ka noma ta mi kake tan nawa kake yi tan kaza kake samu to ya samu masu eka ashirin irinka he ku yi kungiya ku ɗari sai ku zaɓi ɗaya shugaba to waɗanda suke da eka talatin kuma su za a zaman to shugabanni na sama da ku kenan misali kwamin wani in aka ce biro na ƙungiyar na lokal masu 'yan eka hudu-hudu to irin ku ne in baka da eka hudu ba kuma he kana noma ta kana samun kaza tukwan ba wai eka ka mallaki gona ba ne a he kana nomawa kana samu to he ku haɗu ku yi ƙungiya he a haɗa a yi ta kwamin sai a haɗa ta departamental a haɗa a yi ta region sannan a je national in aka yi ta national ɗin wannan wanda zai kai kamar mutiya da eka ɗari biyu yana samun kamar tan dubu biyu to irin su ne za a haɗu a ce su ne wane ne shugaba wane mataimaki wane sakatare wane kaza to in gwamnati an zo za a yi gwamnati 'yan siyasa an zaɓi wani an zaɓi ne to yadda ya a cewa manoma to kuhu kana ku ya su wannan shugaban ƙungiya a ce shi ne minista daman da gona shi amma haka kawai ministan noma bai da gona bai taɓa ba in ka bashi haihuwa bai iya ba nomawa wallahi in ya wuni a noma mutuwa bi sai an kai shi faransa ƙarya yake bai iya ba kuma ya za a yi muku nutsan noma saboda Allah ko an yi aika ga wannan wasa da hankalin mutane ne kamar wa ministan wata rana an tare wani taro a maroko aka tare afirka ta yamma ne za a ba su wani tallafi a maroko ne aka yi taron amma daga ƙasar wannan japan ne da aka zo ministan kiwon lahiya ne ake son su je su faɗi program ɗin tsarin kiwon lahiya sai aka tari munan ministan kiwon lahiya na nijar mushallakon ne da ya ji aka tambaye to kai a matsayin kama a harkar lahiya wani matsayi gare kai ce tsakanin da Allah ni mushallakwal ne aka ce kai sahi gida banda kai za a yi ya za a ɗauki mushallakwal kuma a kai shi wajen sante da Allah wannan ba hauka ba wannan wani tsari ne zo na kai daba ce ko mini dai ka ce ba ƙasa ba ya daba wai a ɗauko ministan kasuwanci shi ba ɗan kasuwa ba ne kila info ya karanta shi karya yan kasuwa karanta to za a yi tsohon duwan ne tsohon dan info ne an sa shi minister da commerce daman ba a shirya ba a yi gaba ba wala ba da gaske ba zai ito gari ba da gaske ba zai shi ya zanya ka gane in kana karanta kisa fir'aun za ga duk wani wanda ya sha kwana cikin mulki ya yi wata shekantaka ya ka gano fir'auna ya taɓa irin wannan shekantaka amma shi da manhoshi ita ta fir'auna ya san abin da yi ba irin ta bace kawai da za a yi taɓa manhuwa Allah kiyaye don haka nan fir'auna ya so ya tsara tsarin shi Allah bai yarda ba sai ni Allah ya ce wani makina lahun filarudi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma
wani riya fir'auna Allah ce dan mu gwada ma fir'auna lokacin mu wa hamana mu gwada ma hamana hamana mataimakin shugaban kasa ne a gwamnatin fir'auna wa junudahuma da rindinarsu in an ce junud rindinar da suke tun daga rindinar sojojin kasa na sama na ruwa rindinar polisai rindinar gendarmomi rindinar gardi rindinar waye rindinar waye duk wani jami'i da kuma gwamnoni da suke duk wani wanda yake jami'in mulki to da fir'auna da mataimakin shi da rindinarsu Allah ya nuna musu wani riya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzaruna daga cikin su abinda suke gudun zai ba za su iya kare kansu daga samuwa abinda suke ki ba a nuna musu da su isa ba a nuna musu sun yi kaɗan tsaro da suke takama da shi ƙarya ne kaga a nan duniya aka yi ta mana barazanar super power sun kai ƙololuwa kaza sun kai ƙololuwa kaza sai ga coronavirus ta zo ta shiga amerika amerika ta hi kowa yawanta wanda suka mutu na amerika sun hi kowa munan inda babu komi ban likitocin ba ƙwararrun ban maganin kuma mun hi kowa ƙarancinta ba ka da yadda ka iya Allah ya nuna ƙarya ce ba wata super power waɗanda da sun ɗauka kamar a Amerika ko a Faransa ake rai da ɗan rashin lahiya ta tashi tun da yana da 'yan kuɗi wu a kai shi turai wu a kai shi turai to sai ya zamanto da likitar fari da likitar gada diɗɗe gara ma ta gada ban marasa lahiya ta bari ta yi ci sai esi ɗin tidin abuwa ta ɗara taku e kowa ya gamna a gidansu lahiya nan aka ta aka tashi aka taushe gidan aka take gidan gyari aka raba mu da ƙara yanzu turai din kake tsoron zuwa can ake ɗauko musiba wanda ma suka kata daga turai ne in kai wata zuwa turai din ma baka kwanaki ɗaya suka zama a gida walla akwai wanda bai taɓa ba shekara a nijar bai taɓa wata biyu ba a nijar sai a wannan gama mai kinga in ji ba zaɓar mai da ya ga abin da ya ƙarye shi Allah samu gane a nan ya kamata mu kwana idan Allah kai misati na gaba za mu ci gaba subhanakallahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh